الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب اللباس باب قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا بغير إسراف ولا مخيلة وقال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أحرأتك اثنتان سرف أو مخيلة حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله yawa alhamdulahi allah ya maimaita mana da shi mun zo bana ma za mu ci gaba da karatun nan na buhari alhamdulahi kamar yadda muka saba muna tafiya da karatun ne a da fassara amma kamar yadda muka sani akwai hadisai mukarrarai da yawa kamar yadda aka sani bara mun fara tsallake mukarrarai in hadisi an karanta shi an fassara shi don aka kuma maimaita shi ko da ya da wata wani sanadin ne to bara mun rika tsallake su to bana ma za mu yi haka duk hadisin da zama mukarrari ne ko da da akwai ɗan abin nan kana a cikin su za mu tsallake shi tunda kusan dai ma'anarsa dai an riga an faɗe shi a wani hadisin da ya gabata ko ma baya zaune ku ja da bikin nan ko ja zo haka
kuma da manyan ya ja iska ya ja iska kuma sai an
za mu tashi kitabul libas wato babin da ake magana akan tufa tufar da ake ɗaurawa za mu ga mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikinta kamar yadda Allah yake cewa qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi ka gaya musu wa waye ya haramta kayan ado wanda Allah ya fitar da su libadihi ga bayansa faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu ku ci wasu rabu shi walba su ku ɗaurawa wata sadaku ku sadaka fi gairi isra'il ba da barna ba da abin za ku yi kar ku yi barna a ciki ku yi abin da wato ya dace ku yi ma'ana kar ku zarce abin ya yawa ka kuwa hukunta tashi abin ya karanci wala makilatin wala ka ku yi saboda wato wani ko jiji da kai ko girman kai ko ku nuna cewa ko kun yi bukalar ibn abbas abdullahi na abbas ya ce kul ma shi ta ka ci duk abin da ka so walbas ma shi ta ka ɗaura abin da ka so ma akhda adka isnatani abu yi ba za su kure maka ba idan wato ma mausuliya ce eh ko kuma ta iza ta iya zama ma ma nafiya eh ba muddin dai wato wato ɗabi'u guda biyu ba su tsallake ka ba ma'ana muddin ba samu abu biyu a ciki ba shine sarfin ɓannatarwa au makilatan ko kai abin dan a san kayi dan wato dan a san wato ba ma'ana ba ka yi shi dan Allah ba سيدنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم يخبرونه عن ابن عمر نافع واتو واتو إسماعيل يسي مالك يا زن تدني شي ما كبو daga نافع da Abdullahi dan Dinar zaid bin aslama sun ba shi labari an ibn umar sun tabbata daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma Allah ya da su amin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kale ya ce la yanzuru Allahu ila man jarra sabahu khuyala Allah ba zai kalli wanda ya ja wato rigarsa a ƙasa ba wato dan jiji da kai da girman kai ma'ana ba wai ba zai kalle shi ma'ana ba zai masa rahama ba ba zai jin kai ba zai jin kansa ba Ahem.
باب من جر إزاره من غير خيلاء حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتأهد ذلك منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء حدثني محمد أخبرني أخبرنا عبد الأعلى أن يونس أن الحسن أن أبي بكرة رضي الله عنه قال خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد وصاب الناس فصلى ركعتين فجلي عنها ثم أقبل علينا وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها
babu wanda ya ja wato zara hujjautansa ko ya la'a don wato girman kai da takama حدثنا عمرو بن يونس حدثنا زهير حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله تعالى عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه وقال صلى الله عليه وسلم شيء من جر ثوبه فيلا wanda duk ya ja wato wanda ya ja wato za- gyautansa eh ma'ana gyautu kasan larabawa da biya su ne su daura gyautu to ma'ana mu yanzu kamar a ce misali gan mu har ta kai ƙasa ta rika jan ƙasa eh to shine yana jan wannan dan tagama to la yanzurullahu ilayhi Allah ba zai kalle shi da kallon na rahama ba ranar alkiyama Allah Abubakar sai na Abubakar ce ya Rasulullah ya manzo Allah inna ahad shiqai izari ɗayan wato yan- ɗayan ɓangaren wato gyauto na yastarfi yana sauka har ƙasa illa an ata ahada sai dai in na bibiyi zalika wannan min da gare shi ma'ana yana sauka ina dawo da shi wato ne yana ta'ahudinsa ya sauka ya faɗi ƙasa ya ɗauko ya mai da shi eh to sai sai zamana sai ina mai da shi amma kuma yana sauka ƙasa amma ina dawo da shi faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai lasta kai dai baka zamo min manya suna huyala'a wanda ya zamo yana yin wannan dan jiji da kai ba kai Mm.
abubakar ba dan haka kake yi ba eh kun ga wata shaida da sai na baka ya kuma samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam حدثني محمد أخبرنا عبد الأعلى أن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال أبي بكرة يجي خسفت الشمس كو خسفت الشمس رانا تاي خسوفي eh wato an ce khusufi an ce khusufi da kha'i na rana kenan ko in an ce kusufi na kafi shine na wata kenan zazzabin wata shine shi rana ta ta yi husufi wannan hannun mu inda nabi muna wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fadama ana cewa rana ta yi wannan zazzabi sai manzo Allah ya zafara ya tashi ya jirru saubahu yana jan rigarsa yana tafiya musta'jilan yana gaggawa hatta atal masjid har ya zo masallaci yana zuwa masallaci wa saban nasu mutane ma duk sai suka zabura suka tashi fa sallar raka'a ta yi manzo Allah sai sallaci raka'a biyu tare da jama'a to fa julliya anha sai aka yaye wannan wato husubin sun ma akbala alaina sai manzo Allah ya fuskanto mu kale shi inna shamsa wal qamara sun dai rana da wata ayata ne ayoyi biyu ne min ayatin Allah daga ayoyin Allah fa idza ra'aytum min ha shay'an idan kuka ga wani abu min ha daga cikin wannan wato ranar ko wata fasallu ku tashi ku yi nafil fili wa du'ullaha ku roki Allah Allah ta ya cifa har da yaye ta
باب التشمير في الثياب حدثني إسحاق أخبرنا ابن شمي- بن شميل أخبرنا عمر بن أبي زائدة أخبرنا أون بن أبي جهيفة عن أبيه أبي جهيفة قال فرأيت بلالا جاء بأنذة فرك- فركضها ثم أقام الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في خلة مشمرا فصلى ركعتين إلى الأنذة ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء الأنذة babu tamshimir fi siya babun zagewa wato zage dan sai fi siya ba cikin tufa haddathani ishaq wa abarna min shumailin abarna umar ibn abi zaidata abarna aunu aunu ibn abi juhaybata an abi an abi juhaybata qala abi juhaybata yace ra'aytu bilal naga bilalu ja'a yazo bi anazatin da sanda farakazaha sai kafata summa qama salata sannan sai yayi iqama fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja sai naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito fi hullatin cikin kaya asin da asin mushammiran yana mai wato daure kayan a jikinsa fa sallah rak'atayn sai sallah raka'a biyu ilal anazati wato ya fuskanci wannan sanda wato kamar sutura kenan sutura da masu sallah suke suke sata a gaban hanya wara'aitu nasu sai naga mutane wadda wa da dabbobi yamurruna suna shuɗewa bai ne dai gaba ga manzo Allah min wara ila a bayan wannan sandai suna suna ta tafiye tafiyen su
babu ma asfala min alka'abain fa huwa bin nari dasana adamu dasana shubatu dasana sa'id bin abi sa'id al-maqburi an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala ma asfala min alka'abain min al-idari fa fin nari
babu ma asfala min alka'abain babu abin da ya sauka daga wato idanuwan sahu ko hofina shi wato yana janyowa a cikin wuta ma'ana ya huce idan sahu tufa ta huce idan sahu ta tafi har ƙasa tana jan ƙasa eh ba fa kuma cewa aka yi kayi zuwa ƙori ba eh ba ƙori ake nufi ba eh wato idan sahu shine nan nan wannan idan sahu eh tufar ta shige nan kaga in ta shige nan za ta tafi dunduniya kenan shikenan kuma ka rika janta eh amma ba wai ka dingare wando shine ibada cewa ka kawo shi korinka ba a ba ba na ke حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة يأتي يا كربو daga النبي صلى الله عليه وسلم النبي يأتي ما أسفل أبن دقيقة من الكعبين دقيقة سوه من الإزار daga gyauto fa fi naji wannan a cikin wuta kake jansa
babu man jarra to kaga nan irin masu wando din nan su saki wando su rika take kasan wandon kaga wannan ya shiga cikin wannan da mutum yaro ya ɗora wando wai shi dan gaye ya saki wandon kuma wandon har ya tafi ya rufe ma dunduniya sa wai yana taka shi to wannan zuwan da yake haka to wannan ba karamin laifi ba wai me yake samun injinan ne yana da matsala yana da matsala inda yana mutuwa har ma su bashi kawai ki bar shi a kunna mana ƙaramin kawai a kunna ƙaramin sai a zo a duba a ga me ya same shi
a buɗe tagogi inda yana mutuwa
abba buɗe yawa wannan kuma ba zai bari a ji ba ya rufe wannan yawwa ba ya san bayan can a garu gudu wasu shi ma ya rufe الابتلاء بدي كشف الألعاب الابتلاء ترى وضامن
na mu je karatu نعم باب من جر ثوبه من الخيلاء حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامه الى من جر ازاره بدرا حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في خلة تعجبه نفسه مر- آه، مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلل إلى يوم القيامة
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا باب من جرى صوبه خيلاء حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد أن الحرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبي هريرة يأتي يا كبر وزال الله صلى الله عليه وسلم وزال الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بدلا Allah ba zai kalli ya ranar kiyama Allah ba zai kalli wanda yake jan rigarsa a kansa ba wato saboda girman kai حدثنا ادم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا هريره يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم او قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم ابا هريره yace wato Muhammad ibn Ziyad yace ya ji aba huraira yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kuma a ya ji aba huraira yana cewa abul qasim sallallahu alaihi wasallam ya ce bainama na rajulun bainama rajulun tsakanin an akwai wani mutum yamshi yana tafiya fi hullatin cikin wato kayan sasin da asin tu'jibuhu nafsuhu nafsuhu wato kansa tana kayantar da shi ma'ana yana jiji da kansa eh murajjalun jumatu me ya taje wato gashin wato kansa iz khasafa Allahu bi sai Allah ya kisfe da shi wa huwa yatajaljalu ila mulki shi yana ta nutsewa a cikin kasa zuwa ranar har sai ranar kiyama yana shiga kasa eh kamar yadda aka yi karuna kenan ran da ya kai ƙarshen kasa ta bakwai ranar alkiyama za ta tashi
حدثنا سعيد بن أفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يجر إزاره خسف به فهو يتجلل في الأرض إلى يوم القيامة تابعه يونس عن الزهري ولن يرفعه شعيب عن أبي هريرة
حدثني حدثني عبد الله بن محمد حدثنا وهب بن جرير أخبرنا أبي عن أمه جرير بن زيد قال كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر على باب داره فقال سمعت أبا هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم نهوه حدثنا مطر حدثنا مطر بن الفضل حدثنا شبابة حدثنا شعبة قال لقيت محارب بن جسار على فرس وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه فسألته عن هذا الحديث فحدثني فقال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة وقلت لمهارب أذكر إزاره قال ما خص إزارا ولا قميصا تابعه جبلة بن سحي- بن سحيم وزيد بن أسلم وزيد بن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الليث عن نافع عن ابن عمر مثله وتابعه موسى بن عقبة وعمر بن محمد وقدامة بن موسى عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه
to kusan da abu ɗaya ne dai نعم wannan da na bayan Na'am.
hadisi na biyu shi ma hadisa sai ibn ufairan yana bayani kan wancan na farko mai bin sa shi ma da yace mis na hawahu shi ma kamar yadda na bayan yake hadisana matsar bin al-fadl hadisana shi babu hadisana shi ko tsara Ibatu ya ce da ƙitu muhariba na haɗin muhariba bin disar ɗin disar ala farasin kan yana ho- yana kan doki وهو ياتي مكانه shi yana zuwa bigiran da yake zama allazi yaqdi fihi wanda yake biyan bukatar sa fihi a wajen fasa altuhu sai na tambaye shi an hazar hadisi ga wannan hadisin da ya gabata fa haddasani sai ya zantar da ni fa qala sai ya ce samitu abdullahi bin umar naji abdullahi dan umar radiyallahu anhu Allah ya su ku yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man jarra sabahu wa qilatan wanda ya je ja rigarsa saboda wato a ƙasa ya ja kayansa har suka jira ƙasa yana jin su saboda girman kai dan yuntur lahu ilayhi yawmal qiyamah Allah ba zai kalle shi ba ranar kiyama kuntu li muharibi sai ya ce da muharibi a zakara izarahu shin ya ambaci gyautansa kala sai ya ce ma khassa izaran a bai kibanci izaran wato gyauto kawai ba ma'ana ko riga ce ko wando ne ko zani ne da abin da mutum ya ja dai yana cikin wannan hukuncin eh yace bai keɓanci izaran dauto ba wala kamisan wala riga ta ba hu jabalatu bin suhaimin wa zaid bin aslama wa zaid bin abdullahi an ibn umara annabi sallallahu alaihi wasallam qala lays wa lays yace anna shi ko ya kabo annabi an ibn umara mislahu ya kabo misalin sa daga wannan hanyar wa ta ba hu musa ibn ubata wa burhu bin muhammadin wa qadamatu bin musa an salima an ibn umara an ibn umara shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam man jarra sawbahu ne wannan maimaici ne باب الإذار المهدب ويذكر عن الزهري وأبو بكر بن محمد وحمزة بن أبي أسيد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر أنهم لبسوا ثيابا مهذبة حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت امرأة جاءت امرأة رفاعة القرزي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة عنده أبو بكر فقالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة وأخذت خدبة من جلبابها فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب لم يؤذن له قالت فقال خالد يا أبا بكر ألا تن- ألا تنهى هذه أما تهجر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يز- حتى يزوق أسيلتك وتزوقي أسيلته فصار سنة بعد
babu izarin mahaddabi babu wato dautu al-mahaddabi wanda ake masa kamar wato cin baki wato ne da ke za a bakin sa ko shine wanda yake muhaddab wa yuzkaru an mubata an zuhur daga zuhuri wa abi bakr bin muhammad abi bakr dan muhammad wa hamza ibn abi usaid da hamza ibn abi usaid wa muawiya ibn abdullah da muawiya ibn abdullah dan ja'far annahum labisu siyaban muhaddabatan sun sa wato kaya wacce aka yi mata tadidi ita ce aka yi mata cin baki mai geza wata na abu limani a bar nasu aibin wani suri a bar ni urwatu bin zubairu an na aisha ta zai lawa na zuwa nabi sallallahu alaihi wasallam qalat da na aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ja'at imra'atu rufa'ata matar rufa'ata alqurji alqurji ta zo rasulullah ta zo rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana jalisatun ita na nan aisha ta ce ni ina zaune ta zo wa inda hu abubakar sai na abubakar yana wajen manzan Allah din faƙalar sai ta ce, ya rasulullah ya manzan Allah inni kuntu ta hata rifa'ata ni na kasance ina karkashin rifa'ata shine mijina faɗin laƙani sai sake ni eh babatta dalaki ya yanke shi kana wa ta zawwatu ba'dahu abdurrahman ibn zubair sai na aure abdurrahman dan zubairi ba da hu bayan na- ya ya ya sake ni wa innahu hakika dai shi wallahi wato shi dai ma ma'ahu wato shi abdurrahman bin zubair din kenan ma ma'ahu ya rasulullahi illa mislu hadhihi alhudud ba abin da yake tare da shi illa sai dai misali wato wannan wato kamar wannan gezar wato bakin bakin wato geza wato wannan maganar alkunya ce ɗaya take faɗa ma'ana ta aure shi amma wato baya saduwa da ita saboda bai da ƙarfin saduwa da ita yanzu misali idan aka ce ga ga ko mayafi wato gezan mayafi ai kaga gezan mayafi ba wata ba ce wasu take mai ƙarfi ba to alkunya ce ga wato rashin ƙarfin ya sadu da ya sadu da ita Eh,
وأخذت ba haka zato zato sai ta ɗauki wannan hudba ɗin min jilbabi har daga wato mayafinta ta kama gefen gezar mayafin nata tana nuna manzo Allah to fa samiya Khalid bin Sa'idin qaulaha sai Khalid bin Sa'id ya ji abin da take faɗa a gobil babu yana kofa lam yu'zan lahu shi ba a masa izinin ya shigo ba qalat sai ta ce fa qala Khalid sai Khalid ya ce ya Ababakar ya Ababakar ala tana hazi amma tu amma tajharu bi yana yau sai na baka ba shi ah ya abubakar yanzu wannan mata ba za ta shiru da abin da take faɗa din nan ba take bayyanawa a wajen inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala wala ba za mu bar ci gaba wallahi ma yaji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al al tabassum shi dai ba fala manzo Allah bai komai ba kuma bai ƙara komai akan abin da take faɗa ba illa tabassum sai dai sai dai murmushi kawai manzo Allah ya rika yi صلى الله yana murmushi sallallahu alaihi wasallam مم.
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الله صلى الله عليه وسلم إذا لعلك تريدين لعل ما يواسي لكنا نبغى أن ترجعي إلى رفاعته يقوم رفاعته واتو رفاعته أوليك يشي لا kuma komawa ki ba za ta yi ba ta ya zo ga musailataki har sai dai ya dandana izzumaki wata zugi musailata ki ma kin dandana izzumansa to fasarar sunnatan wannan sai zama wato shari'a ba bayan haka sai sai ya aure ta sun sadu saduwa aure to sannan shi kenan sannan ta da koma gun wanda ya sake ta saki uku amma dan an ɗaura aure ba su sadu sadu da ita ba to ba za a ce wato za ta iya komawa wajen wajen mijin wajen mijin farko da ya sake ta ba Eh, sai ya sadu da ita eh to sannan sai ta koma saduwa ta aure sosai Mhm.
باب الأرضية وقال أنس جذب أعرابي رداء النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن عليا رضي الله عنه قال بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بردائه بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بردائه ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا لهم Ah. babu arziki babu wato arziya wato mayafai wa kala anasun anas ya ce jabaza a arabiyon rida a rasu wani balaraban ƙauye ya fizgi wato bargon mazala sallallahu alaihi wasallama eh mazala yana tafiya sai ya ja bargon ta baya eh hadisna abdan abarna abdullahi abarna yunus an zuhuri abarna ali ibn husayn anna husayn ibn ali abarna husayn dan ali ya ba shi labari anna aliyan cewa sai na ali radiyallahu anhu Allah ya kala yace da annabi sallallahu alaihi wasallam bi ridaihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ya ce a kawo masa wato mayafinsa da aka kawo sai ya da sai ya yafa mayafin sun man dalaka sai ya tafi yamshi yana tafiya wata ba tuhuni kuma sai na bi shi anani wa zaid ibn harisa da zai dan harisata hatta ja albayta allazi fihi hamzatu har sai da ya zo gidan da sai na hamza yake ciki fassa azana sai ya nemi izinin a yi masa izini ya shiga ba azinu sai suka yi izini lahun gaba gare su gaba ɗaya sai suka shiga to mu je باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجهه فألقوه على وجه أبيه يأتي بصيرا حدثنا قتيبة حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المهرم من الثياب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المهرم القميص ولا السراويل ولا البرنوس ولا الخفين إلا أن لا يجدن عليني فليلبس ما هو أسفل من الكعبين حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا ابن أوينة عن أمر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه والله أعلم
babu lubsul qamis babu sanya riga wa qala ta'ala wa qala ta'ala wa qala Allah ta'ala da fadin Allah ta'ala da yake faɗa hikayatan hikaya an yi su ga annabi Yusuf da yace izhabu ku tafi qamisi haza da wannan rigar tawa fa alquhu ku jefa shi ala wajhi abi bisa fuskar babana ya ci basira sai dawo ya zama yana gani dan da ya makance saboda kuka rashin Yusuf sai annabi Yusuf ya ce idan aka kai aka kai ma baban nasa annabi Yaqub wannan rigar aka rufe su masa a fuskarsa to zai dawo ya gani حدثنا قتيبة حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما wato an karɓo daga wato ibn umar Allah ya tada su an rubuta cewa wani mutum kala ya ce ya rasulullahi ya manzo Allah yana tambayar manzo Allah ma yalbasul muhrimu me yin harama da haji ko da umra me zai daura mini siyaba na daga riga na daga tufa fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi la yalbasul muhrimul qamisa me yin harama da umra ko haji ba zai ba zai sa ba zai ɗaura riga ba ba zai sa riga ba wala sarawila ba zai ɗaura kuma wando ba wala burnusa ba zai sa hula ba wala khuffaini ba zai sa khuffi guda biyu ba illa Allah ya ji da sai dai in bai samu takalma guda biyu ba to yalbas ma huwa asfala min al-kabaini sai ya ɗaura abin da yake ƙasa daga wato idanuwan sau guda biyu ma'ana in hufu ma zai sa yanke su yadda idan sahunsa zai fito ba wato ya ya sa su sarfi har idan sahu ba hasan abdullahi bin usman abar na bin da an amrin ina jabir bin abdullahi radiyallahu anhu qala jabir dan abdullahi Allah ya yarda da su yake cewa atan nabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin ubay annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gun abdullahi dan ubay dan salulu ba'da ma udhila qabrahu bayan an shigar da abdullahi dan ubay kabarinsa fa amara bi sai manzo Allah ya umarni da shi fa ukhruj sai aka fito da shi daga kabarin wa wudi ala rufuti sai aka dora shi akan gwiwar manzo Allah wanda fasa alaihi sai ya tofi alaihi ga shi abdullahi bin ubay din miriki ya toba masa yawun yawunsa wa albasahu qamisahu kuma ya daura masa ya sa masa rigarsa wallahu a'lamu to Allah kuma fa shi ne abin da shi ne masani da wannan abin da manzo Allah yayi ma'ana akwai magana baya ga sanan zai bayan ta cikin hadisin nan ne zuwa حدثنا سرقة أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعدني قميصك أكفره فيه وسل عليه واستغفر له فأعطاه قميصه وقال إذا فرجت فآذنا فلما فرج آذناه فجاء ليصلي عليه فجذبه عمر فقال أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فنزلت ولا تسلي على أحد منهم مات أبدا فترك الصلاة عليهم
حدثنا صدقة أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله قال عبد الله يأتي لما توفي عبد الله بن أبي عند عبد الله بن أبي الأسلوس وفاتي جاء ابنه sai wato ɗansa ya zo ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana sai ya rasulullah ya manzo Allah adini kamisa ka bani rigar ka uku fin hufi masa da kafa ni da wannan rigar kuma ina roƙon ka wa sallah alaihi kai masa sallah wastaghfir lahu ka neman masa gafara Allah fa adahu kamisa hu sai Allah ya bashi sai manzo Allah ya bashi rigar ta sa eh wa qala sai manzo Allah ya ce da shi dan nasa yace iza faragata minhu idan ka ƙare wato duk abin da ya kamata na wanka da shirya shi fa'azanna fa'azinna to ka sanar da mu fala ma faraga yayin da ya ƙare azanahu bihi sai ba sai sanar da shi bihi cewa ya gama duk abin da ya cancanta a yi faja'a sai manzo Allah ya zo liyu salli alai dan ya salla ga Abdullahi dan Ubay dan Salul to fajazabahu Umar sai Umar sai fusgo manzo Allah ya jawo shi baya eh yace ba za ka yi masa sallah ba fa qala sai sai na umar yace maza alaysa qadna haka Allah an tusalli ala almunafiqina ba Allah ya hana ka kai sallah ga munafikai ba za ka shi sai za ka yi masa sallah Allah ba ya hana ka kuma Allah ya ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fa falan yaghfir Allah lahum sai manzo Allah ya ce da na san na ƙara akan 70 Allah zai karbi sai in ƙara eh to fa nazalat to sai wannan aya kuma ta sauka Allah ya ce to wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan kakka kuma sallah a bisa ɗaya daga cikin munafikai wanda ya mutu daga yanzu har abada wala ta kuma ala kak kuma ka sake tsayawa a kabarinsa to fataraka salata wannan ma yana daga cikin muwafaqat na sayyidina Umar eh sayyidina Umar dama an san yana da muwafaqat da yawa abubuwan da yace ayi sai ga Allah ya sauka ya ce ayi kaga wannan ma da yace ai Allah ya ce ka ayi manzo Allah saboda taushin zuciyarsa yace inda zan ƙara akan saba'in Allah in zai karbi sai in ƙara sai kuma Allah bayan sai na Umar ya hana shi ya sallar sai ya saukar da kuma ayar cewa kakka kuma sallah ga munafikai kakka sake tsayawa a kabarin su har abada ya rasulullah
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابو عامر حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن عن طاووس عن ابي هريره قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق فمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت ايديهما الى سليهما وتراكيهما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقه انبثلت عنه حتى تغشى انامله وتعفو اسره وجعل البخيل كلما هم بسرقة قلست وأخذت كل حلقة بمكانها قال أبو هريرة أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه ولو رأيته يوسعها فلا تتوسوا تابعه بن داوس عن أبيه وأبو الزناد عن الآرج في الجبتين وقال حنظلة سمعت داوسا سمعت أبا هريرة يقول جبتان وقال جعفر عن الآرج جبتان باب جيب القميص babin wato aljihu riga yankan wato riga da ake yi na aljihu min inda sadri a wajen wato kirji wa gairihi da wannan sa hadisna abdullahi bin muhammad hadisna abu amir hadisna ibrahim bin nafi an al-hasan an dawo sun ana jura ta kala abu hurairah ya ce daraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam masalan bakili Allah ya manzala sallallahu alaihi wasallam ya saba misali na marowaci wal mutasaddiqi da mai sadaka mazala ce to kama sanin rajulai ne kamar wato mutum biyu ne alaihi ma tubbata ne suna saye da wato riguna guda biyu min hadidin din na karfe ne fa zutturrat aidihima an buƙatar da aidihima hannunsu wato ila sarayhima zuwa wato wajen wato nonukansu wato wata raƙi ma da karankarmansu wata alal mutasaddiqu sai shi mai yin sadaka sai ya haɗu kullama ta sadaka bi sadakacin duk sanda ya sadaka sadaka in ba su ɗata anhu sai wato wannan rigar ta sai ta sai ta yalwata anhu gare shi hatta ta sha anamilahu tana yalwata har ta zo wajen wato gabobin yan yatsunsa wata afuwa asarahu har ma dai ta yi yawa ta lullube shi har ta rika shafe alamomin tafiyarsa wata alal bakilu shi kuma marwawa sai ya haɗu kullama hamma bi sadakacin duk sanda ya nufin zai sadaka to qasulat an qalusat sai hannun nasa shikenan sai ta zama ta takure ta ta yankwane wa akhadat kullu wa akhadha wa akhadat kullu halaqatin bi makaniha bi makaniha na eh bi makaniha bi makaniha to a bigiranta qala abu huraira abu huraira yace fa ana ra'aytu rasulullahi ina ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bi yana nuna bi yana faɗa bi su yi da dan yatsan sa haka za haka nan ma'ana yana magana yana ishara da hannunsa yana nuna manzo Allah eh fi jebi a cikin aljihunsa walau ra'aytuhu walau ra'aytuhu da ka ganshi wato yi wasu wa yana yalwata ta wala ta tawasso ita kuma ba za ta yalwata yana wasa yana nuna alamu zai yalwata ta amma wala ta tawasso ita kuma ta ki ta yalwata تابعه بن طاووس عن أبيه وأبو زناد عن الأعرج بالجبتين أيتي أجبة بجلابي وقال هنزلة سميت طاووسا سميت أبا هريرة يقول جبتان إيه وانت جبة الجبتين تعرف جرى وانا رأي يقول جبتان وقال جعفر بن حيان عن الأعرج سما جبتان آه.
الحمد لله to. Dama ‘yan uwa mun yi shara cewa tun da magariba ta dawo, baya to akalla muna ganin ya kamata tasar za mu tashi ya zama mun rage awa ɗaya ka rana ta faɗi don kowa ya iya isa gida ya sha ruwa shi ne muka ce za mu dawo da karatun kamar karfe biyar eh, zu- eh, eh, muka yi karfe biyar zuwa biyar da kwata an yi an kammala kuma kowa sai ya tafi gida don ya samu shan ruwa a gida ya yi ko? zuwa zuwa shida ba kwata ne biyar zuwa shida ba kwata minti arba'in da biyar ko mun samu minti arba'in ko arba'in da biyar dai ba za dai mu haure insha Allah shida ba kwata ba don kowa ya je gida ya samu shan ruwa Allah ya karba Allah ya karba. Amin, malami Fatiha salatul Fati Abu ya kan sa sa Allah ta sa
Amin.
Alhamdulillah rabbil alamin Al-Hafiz